kalmar taimako istighasa taimako neman taimako a gurin ɗan adam shin inda da hankali da tunani dan an ce annabi ka taimake ni taimakonka muke nema ya rasulullah wannan kalmar har a ce ya fitar da mutum daga cikin tauhidi a yi wa mummunan zato ga ɗan adam don ya faɗi wannan kalmar to in dai haka ne duk wanda ya ce la ilaha illallah babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah sai ya shiru kada ya faɗi Muhammadu Rasulullah in ya isa Allah da annabinsa Allah ne ya haɗa abin a wajen suna ya haɗa sunansa da nasa wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fazul arshi mahmudun wa haza muhammadun ya haɗa sunansa da na annabi Muhammad kamar yadda Shehu Ibrahim yake cewa kamar yadda Shehu Ibrahim a cikin diwani yake cewa bi kulli azanin zikruhu wa kamaluhu wa min qablu fi tawra zikru Muhammadin wa injilu Isa fihi bana khisaluhu tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka makaluhu wa in jaa ruhullahi Isa fa innahu min ummatihi tahkil fi'ala fi'aluhu bi kulli azanin Shehu Ibrahim ya ce nuktan shine dukkan wani mai kiran sallah in ya kira sallah zikruhu akwai sunan annabi dole sai ya ambaci annabi wa kamaluhu da cikar kamalar annabi ta annabtansa sai ya faɗa in ya ce ashadu Allah ilaha illallah sai ya ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah kaga ya kira sunan kuma ya faɗi kamalar manzancin shine bi kulli azanin zikruhu wa kamaluhu wa min kabulu kafin annabi ya zo duniya fitaurati a cikin attaura na annabi Musa alaihi salam zikru Muhammadin akwai sunan annabi ana ambatansa wa injilu Isa haka a cikin injila na annabi Isa akwai sunan annabi ana ambatansa kafin ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama girmamawan da Allah ya masa babu wani halittan da Allah ya wa girmamawa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa kullum a duniya sai an kira sunan annabi Muhammad sunan kowa zai zama babu amma sunan annabi ba zai zama babu ba saboda me yasa dukka lokacin da za a kira sallah sai an kira sunansa annabi Muhammad kaga ku ba za a daina kiran sallah ba ba za a daina sallah ba sai dai in kiyama ne shi yasa lamarin annabi abu ne mai girma wanda ba kowa ba ne gaugau wawaye ba za su iya gane manzan Allah ba maƙiya ‘yan hasada ‘yan rigima ‘yan ci da addini masu ɗangalallun wando ba za su iya taba gane waye annabi Muhammad ba saboda a matsayinsu su gani suke mutum ne kamar su hakan a ransu yake har yanzu halittanka da na annabi daban ne ya kai ɗan adam ya ahmak ya mahaukaci ya kai ɗan izala ya wawa ya, ya, ya mashirmaci kowane ɗan izala inda yana da wannan aƙidar wallahi ya cire a ransa in ba haka ba ba zai shiga aljanna ba manzan Allah ka ɗauke shi da tamkar kaman kai yake kawai annabci ne raba ka da shi in ka sa ranka haka kai kai mushriki ne taimako kuma a wajen annabi ana nema ɗin fa ba wai yanzu ba fa a'a tun a da kafin ya zo ana neman taimakonsa ka shiga cikin kissa na annabi adam salam ai shine farkon halittar mu ko annabi adamu salam yana roƙon Allah subhanahu wata'ala shekaru ɗari yayi yana roƙon Allah akan Allah ya yafe masa kuskuren da yayi a cikin aljanna lokacin da Allah ya sanya shi a cikin aljanna shi da matarsa ya ce musu uskun anta wa zaujika fil janna kai da matarka ku zauna a cikin aljannan nan babu abin da zai same ka na wahala ko cutarwa daga ƙarshe sai Allah ya ce musu fakula minha haisu shi'tuma ragadan ku ci duk abin da kuke so na kayan marmari a cikin aljanna kuna cikin farin ciki babu mutuwa a ciki, babu wata rayuwa ta muni a ciki sai dai jin daɗi. amma ya nuna musu wata bishiya ya ce musu wala taqraba hadhihi shajara kada ku ci wannan itaciyar daga ƙarshe shedan ya zo ya sanya musu waswasi ya sa musu taraddud a cikin zuciyarsu kokonto ya sa musu ya ce musu abin da ya sa Allah ya hane ku cin wannan bishiyar guda ɗaya tunda komai ya yadda muku ku ci bishiyar ce ɗaya aka hana ku to bari na gaya muku abin da ya sa ya hane ku illa an takuna malakai ne au takuna min alkhalidin kada ku zama mala'iku ko kuma madawama a ciki shi yasa ya hane ku kaga taraddudi ne yace musu ni da na fita a ciki ni ma dan banci bane ya cire ni in kuma baku cire baku ci ba zai cire ku nan gaba ba kun tarar da ni a aljanna ba ba kun ga na fita ba to ai abin da ya fitar da ni ni ma ban ci bane in kuma ba ku ci ba zai fitar da ku to waɗannan waswasin yasa annabi adam alaihi salam ya ɗauki itaciyar zai ci mala'iku suka rike magogoronsa hawwa'u ita tana haɗiya jinin haila ya fara fita a jikinta Allah subhanahu wata'ala ya ce musu su fita daga cikin aljanna shaidan domin bai ba su wannan umarnin ba sai da ya rantse musu wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi gurur falamma zaqa shajara baddat lahuma sawatuhuma wa tafika yahtifani alayhima min warqil janna to daga ƙarshe sun zamanto suna jin kunyan Allah suna rufe jikinsu da ganyen aljanna annabi Adam da matarsa Allah wanadahuma rabbuhuma Allah ya kira su ya ce musu ni ban hana ku bane dama cin wannan itaciyar shin ban hana ku bane wa akulla kuma shin ban gaya muku bane inna shaytana lakuma aduwwun shaytan fa makiyi ne a gare ku daga ƙarshe suka nemi yafiyan Allah ya Allah yafe mana kala rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tahamna daga ƙarshe Allah ya nuna ba zai yi musu yafiyan ba kawai sakamakonsu a cire su a aljanna annabi adam da matarsa hawawu aka cire su a cikin aljanna aka kawo su duniya shekaru ɗari yayi yana roƙon Allah ya yafe masa Allah ta'ala yake ce mana fatalaqqa adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi a ƙarƙashin wannan ayan imam hakim ya kawo hadisi ingantacce annabi adamu alaihi salam a ƙarƙashin wata dutse a makka ya roƙi Allah subhanahu wata'ala da sunan annabi Muhammad ya yi kamun kafa da annabi Muhammad ya nemi taimakon Allah amma da me da isnadin manzan Allah ma'ana da kamun kafa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Allah ka gafarta min dan alfarman annabi Muhammad taimakon waye ne ma gafaran Allah ne ke amma da taimakon wa aka yake so a gafarta masa da taimakon manzan Allah kamun kafa ai taimako ne taimako ne sai Allah ya ce masa ya Adam kaifa arabta Muhammad walam akhluquhu ta yaya ka san annabi Muhammad bayan ban halicce shi ba sai ya ce ya rabbi innaka lamma khalaqtani bi yadika wa nafakhta fiyya min ruhik wa rafa'tu ra'si ya Allah da ka busa min rai daga jikin zatinka karkace daga jikin ranka a daga jikin zatinka da ka busa min rai ya Allah in ji annabi Adam da na ɗago kaina fara'aitu ala kawa'imil arshi maktuban la ilaha illallah muhammadun rasulullah na ga a jikin filolin al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah fa'alimtu a wata riwaya fa'araftu falimtu na gane cewa kai ba za ka haɗa sunanka da na wani ba sai wanda ka fi sonsa ka haɗa sunanka da na annabi Muhammad kana sonsa shi yasa nake neman taimakon annabi Muhammad dan shi ya Allah ka gafarta min Allah ya ce masa walaula Muhammad a wata riwaya walaulahu in ba dan annabi Muhammad ba ma halaktuka da kai annabi Adam ba halicce ka ba annabi Adam ai shi ya fara neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabawa kowane annabi wallahi za mu fito da karatu insha Allah kowane annabi sai da ya nemi taimakon manzon Allah wannan mutumin baucin sai mun sai ya gane cewa annabi lalle yana da dakaru a Najeriya lalle sai ya gane cewa ba shi ba da shi da magoya bayansa gaba ɗaya sai sun tabbatar da cewa wannan kalman da suna son su yaɗa ta ta a wannan shekarun wallahi ba za ta yaɗu ba sai mun daƙile wannan kuma in abin da ya dauki mataki ne kowane mataki sai za mu ba da ranmu a kan manzan Allah kiyaye manzan Allah dama ai ba su yi sa su je su ce za su taba kabarin annabi ko na ba a'a a wannan muzancin addinin musulunci ya yarda da cewa duk wanda ya muzanta manzan Allah a halatta jininsa in kuma wannan muzantawan ya zamanto wato kaman wasu kalmomi ne wanda misalta manzan Allah ne da wasu abubuwan da bai kai a kashe mutum ba a ji a sashi furzun duk waɗannan addini ya tsara mana su don haka ba za mu bari wasu gaugawu juhala'u sufha'ul akhlaq allazina la yah- la ya'rifuna mal islam wa la ya'rifuna mal akhlaq ba su san komai ba a addinin musulunci gauga'u wawayen mutane waɗanda suna fassara Kur'ani da hadisi da ra'ayinsu wa bima lam yufassir bihima insun qablahum wala janun suna neman wato taimako ne a gurin masu kuɗi da wulaƙantattun mutane 'yan duniya wa yubaliguna fi madhil kuffari wal fusaqi wal juhala'il agniya'i tama'an limalihim waɗannan mutanen ba za a zuba ido a kalle su kawai su faɗi abin da suka ga dama akan annabi a ce ba a ɗauki mataki ko kuma rudut a kansu ba don haka annabi ya wuce wasa annabi ba abin wasa ba ne kuma annabi yana da dakaru da masoya wanda kana faɗa za a miyar maka wanda in ya kama duka za a duke ka akan annabi wanda in kisa ne za a kashe domin mu za mu iya bada jininmu akan manzon Allah ba faɗa muke haka a baki ba wallahi har a zuciyarmu za mu iya bada jininmu menene a cikin duniya gaya mana ina magabatan ina ina salhan bayin ina annabawan ba duk sun bar duniyan ba to ko da muna so ko ba ma so mutum ko yana so ko baya so walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-kabri duniyan nan ba wajen zama bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa duniya waje ne kankanwa kamar yadda Allah ya ce inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil amsi واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما ي... فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياء وكان الله على كل شيء مقتدرا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور dan haka ba za mu bari ba kuma dole ne a ɗauki mataki in ba haka ba za su ƙyanƙyashe irin wannan matsaloli kasa ta zo ta shiga matsala daga taba annabi boko haram ya tabbata a borno har yau gashi afirka ba ta zauna lafiya ba gwamnati kuma sun kasa gane wannan abin ana ganin in an taba waliyan Allah ba abin da yake faruwa to daga mutane ne fa ajanda ne fa suka zo da shi karka durkusawa iyayenka an fara daga gidanku kenan karka durkusa malamanka an fara daga inda kake karatu kenan ba a durkusawa kowa an fara daga kan dukkan manya kenan har aka zo kan waliyai har aka zo kan manya-manyan sahabbai har aka zo kan manzan Allah to kaga ko tashin duniya ne ya zo kusa kenan to don haka fitinan su sai dai tsaya a kansu ba za mu bari muna ji da ranmu a ringa taba annabi ba wallahi ba za dan yan siyasa ma in aka taba musu ogan su ba sa yadda don haka annabi ne mu shugaban mu annabi ne jagoran mu annabi ne abun son mu annabi ne a kansa za mu kashe kanmu billahi allazi la ilaha illa huwa kuma yan aljanna ne shahada cikakkiya shine ka bada ranka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka shi annabi su suna ganin kamar waɗannan kalmomin ba komai bane wannan shine munafurcin kenan ai asalin munafikan zamanin annabi ma kalmomin da suke faɗa da har Allah ya saukar da suratul munafiqun akan su su suna ganin kalmomin ba komai bane wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushbun musannada yahsabuna kulla sayyi'atin alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahum Allah anna yufakun dan haka ba za mu yadda ba ba za mu bari ba kuma Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin waɗannan mutanen fajazakumullahu khairar jaza wa qulu fi qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah